بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، كلمة نرجها ما يكون قولا على الذي يكون منه فعلا لا ينكه الأمور راجها على نخا ميمونة حرما جلا ورجح الدليل بمن توكل على دال بمفهوم فخذ ما نجلا الحنفي رجح الجار أحق بشفاعة الجار فهم ما, ما نتك حاجب شفاعة ما لم يقسم وعندنا للوجهين ينتمي والعكس والعكس الترجيح في فيه من شربة الهدود لا شفاعة دم ورجح المقصود بالحكم على سواه قل ترجيحنا ما نقل جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لكل مثله قد صار على الذي به دليل الهنفي أي إنما مثلكم الحديث في إبهام إن أول الأسر بأن يصير مثله هو إلا لم يبن نعم نعم رجح ما يكون قولا
رجيح
نعم رجح karin jayar ilmatin a cikin matani ما يكون قولا muna kaɗan murajjahati ne inda aka zo aka samu hadisi hadisi guda biyu waɗanda suke duk gaba ɗayan sai guda da su ne نعم wanda ya yi ta'aruli sun yi ta'aruli da juna amma kuma ana rinjayar da wani akan wani saboda wani su dalilai نعم to akan rinjayar da wani akan wani ta bangaren isnadi wanda shi mun gama wanda mala ya kawo mana akalla guda goma hanyoyi hanyoyi waɗanda hadisi za su zo ingantattu ne duk gaba ɗayan su amma a rinjayar da ɗaya akan ɗaya ya zama ɗayan ne zai fi ƙarfi akan ɗaya نعم saboda wannan dalilai guda goma inda akalla mashawarar malamai wani tsohon malamin ya kawo wajen guda talatin da wani abu a kan irin waɗannan abubuwan da ake sannan kuma yanzu za mu shiga ɓangare na biyu shine shi kuma inda ake tarjihi a ɓangaren matani ba a ɓangaren sanadi
نعم to shi ma nan malam guda goma zai kawo mana daga cikinsu نعم duk dai su ma wasu malaman sun kawo fiye da wajen ashirin da wani abu amma dai a nan wajen guda goma zai kawo inda bangaren hadisi ga yazo ga ruwaya ga ruwaya amma a rinjaya da wannan ruwaya akan wannan saboda wani dalili نعم
shine yake bil matanin raje a bangaren matani shine mun gama da sanadi kenan zamu shiga cikin matani ka rinjayar in a cikin matani ne ka je rinjayar da ma ya ku kaulan abin da ya zama faɗi ne alallazi ya kuma minhu fi'ila نعم a bisa abin da ya zama aiki wato Ah.
idan a, aka zo da ruwaya guda biyu ta hadisi نعم wannan sai ya zama wani sallallahu alaihi sallama faɗa ya ce a yi wannan kuma wani sallallahu alaihi sallama aikatawa ya yi to sai a rinjayar da abin da wani sallallahu alaihi sallama ya faɗa akan abin da ya aikata domin shi aiki yakan zamo wani zubin tahajiji ne misali annabi sallallahu alaihi wasallam zai aikata wani abu sai a ce wannan abun kebantacce ne akan shi shi kai sannan kuma ila yau aiki baya shirarwa a bisa dawamar hukunci ta yawa duk ila yau kaga an yi wani aikin gobe kuma sai ga an yi wani aikin wanda wata kila zai shafa wannan ita dai saboda wannan dalili shi sa ake ganin cewa shi a rinjaya da bangaren kaudu akan bangaren fi'ilu saboda wannan dalili نعم misali kamar annabi sallallahu alaihi wasallama bayan dawa daga yakin hudaybiya ya yi harama da umra a jirana نعم amma lokacin da aisha ta zo za ta yi harama sai ce aje a kai ta tan'im ta je ta yi harama نعم to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya yi aiki shi da kansa a jirana da can kuma cewa ya aje a kai ta ta yi to cewa aje a kai ta ta yi din nan yanzu a tan'im sai a rinjayar da wannan cewa an za a yi harama da umra din a yi a tan'im din ba a yi a bangaren jikirana din ba inda wancan aiki ne duk dai wasu da yawa sun kawo malaman bikiyu sun kawo da cewa ta iya yiwa watakila ai a duba a ga menene dalili da yasa aka wannan watakila ita saboda mace ce aka cewa ta ne ina ya bi jirana ina ta bi nisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sauke mata shi za wasu daga cikin malaman bikiyu suke gana suke cewa wal jirana ta aula summa tan'im wato a harama a jirana ya fi sannan kuma tan'im kamar ya la'ayi halin duk sun tafi abin cewa ko ina ɗin da aka yi za a iya yi da amma dai in tambayi za a ce wanne ne yafi to sai a rinja ya bar da shi inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita aje akai Aisha din kuma irin waɗannan sune misalan da zai kawo لا ينكه الأمور raji'an نعم kai layo ya kuma dawo mana da zancen dai auren maimuna din nan wanda muka yi magana wanda mun ta magana a san shi ma bangaren isnadi mun kafa hujjar shi a bangare guda biyu mun kafa hujjar shi yau kuma za a kafa hujjar shi a a bangaren bangaren matani kuma a hujja ta uku ma ila yau shine cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce la yankihul muhrimu wa la yunkihu muhrimi da haji ba zai aure ba wa la yunkihu kuma ba zai aure ba ya aure da wani ba wannan hadisin sai a rinjayar da shi a rinjayar da shi ala na kama maimunata muhriman jala a bisa auren nan na maimuna a ce muhurimin annabi sallallahu alaihi wasallama yana muhurimi da haji ne jala da ya bayyana domin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama faɗi ne cewa la yanku wa la yanku ko wannan sai a rinjayar da shi a bisa inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna kaga wannan ya aiki ne wancan hadisin da muka karanta a baya da aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna a lokacin yana muhurimi da haji to sai an ja da wannan hadisin akan wannan
na'am na warajihi dala liman duke
wannan shine a bangare na biyu kenan inda ake rinjaya da kaudu a bisa bangaren fi'ilu kuma haila yau sababi na biyu da na uku wannan duk gaba ɗaya haɗa shine inda ake rajiyar dala rinjaya da mai shiryawa liman dokin da wanda yake abin furici ala dalin bi mafhumi a bisa wanda yake mai shiryawa a bisa mafhumi wannan ya shirya ne a bisa manduki mandukin abin nan din shine ya faɗa dama dai mun yi mafhumai dama da muka faɗa can ko wanda muka faɗa akwai na muhalaba akwai na muhabaka na muhalaba muka ce ya kasance shi zama goma din nan saboda shari'a lawalakin suna wa'adin zainu hasran azza to wannan wanda muka yi magana na muhalafa da na muwafaka duk gaba ɗayansu a ce wannan ya shirya mafhuminsa ne ya shirya da abu wannan kuma mantukin ne ya shirya to mantuki sai a shirya da shi akan mafhumi lokacin da aka wannan ka hulma nukila ka riƙe abin da aka ciro to wannan shine sababi na biyu kenan sababi na uku kuma wanda za mu karanta duk dai kusan abin guda ɗaya ya haɗe su a waje ɗaya shine shi kuma idan aka ce ayo an zo an samu mafhumi an samu mantuki mun ce za a rinjaya da matsuki akan mafhumi idan ya zama kuma mafhumin da shi inda aka fahimci wannan abin mafhumin kuma a cikin hadisin da aka fahimci wannan mafhumin sai zama kuma akwai wani matsuki da ya karfafi mafhumin don haka ne kaga yana da sauki guda biyu kenan shi yana da matsuki yana da mafhumin a cikin to shi kuma yanzu sai aka sa kuma sai a rinjaya da wannan mai mafhumin akan wancan mai matsuki an gane ko kaga abu guda biyu ne kenan to da su ji za mu karanta a cikin wannan magana shi ne ka rikima nukila abin da aka ciro alhanafi imamu abu hanifa rajah aljaru yarin jayar da wato hadisin nan da yake aljaru kaga saboda yana yana zan yi kaya ne hiza inda ba dan haka ba zai ce rajah aljara ko yarin jayar da hadisin nan da yake cewa aljaru na'am a haƙo bi shubatul jari ai shine mafi cancanta bi shubatul jari da shub'an nan ta makoci bi fahimi mana wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa yake makoci shi ne mafi cancanta da rukun shuba na makoci abin da ke nufi da rukun shuba shi ne idan misali kuna tare da fili kuna tare da kai da wani to a shari'ance ba dama ka je ka saiwa da wani waje dole sai ka tamtu dan uwanka wani wani tare da shi a wannan wajen cewa za ka siyi wannan abin kana rukun shuba an yace yana rukun shuba wato ma'ana yana da sha'awa abin kenan zai siya to shi kenan sai hana ka saiwa da wani amma an ka je ka saiwa da wani yana yi kuma da zai bada shi shi ai kira rukun shuba to shine yace to makoci ma ba wanda kuke tarayya da shi a fili ba makocin ka ba to shine mafi jisanta da shub'a da shub'a makocin ka saboda ga makoci kenan yanzu idan zai sai da gida dole ne sai ya sanarwa da makocin ka idan ko ya sayar bai gaya masa ba tuba da wannan hadisin da shi Abu Hanifa ya yi riko da mandukin sa to a iya bata wannan kirki din shine abin da ya fara Ibrahim Manu eh mu kuma kaga a can wajen maza mu a maza malikiya amma ta risala cewa wala shubatul jarin ba shi ba ga makoci domin mun tafi a cewa wala shi ba ta fi ma karkucewa babu shi ba a kan abin da duk an riga an raba shi inda an ce an riga an raba abu to babu shi ba a ciki to wannan magana da muka yi magana shi ya tafi a bisa mun dukin wannan hadisin ai abin da kurukuru ya nuna shine cewa makoci yana da hakkin shi ba ai abin da ya tafi kenan ko to yarin a rinjaye da wannan magana da fahimtar ma na daga abin da aka yi furici wato bi fahimin nan ya zo ne da ma'anar ala kasan can a alfiyar ma'ayin mun faɗa mun ce ba tana zuwa da ma'anar ala ko eh can kama a alƙura ne yake cewa min hummanin tamarin bikin ɗarin eh ko to bi darin ma ya alaƙin darin ne haga bidin na ya ma'ana ta alani to shi ma anan wajen ya zo da ma'ana bi fahimi din ne ya zo da ma'ana alani hadirin shi ba zo da shi ala fahimi a bisa fahimtar ma na daga abinda aka yi furci da shi a wanne ne abinda aka yi furci da shi hadisin da yake hadirin shufa'atun fi malam malami kusan shuf'a mutumin da yake nan ya tabbata bi malami kusan da abinda ba a raba ba wa inda na to kaga anan wajen idan ka duba cewa aka yi a shuf'atu fi ma lam yanqasim shuba ta tabbata a cikin abinda ba a raba ba to kaga me zaka fahimta a cikin nan wajen shuba ta tabbata ga abinda ba a raba ba kaga abinda aka raba a shi ba shuba kenan ko to makoci da ganin kai da shi ba ku raba ba ai an raba ko kaga kenan mu abinda muka fahimta daga wannan hadisin mun fahimci cewa kenan makoci ba shi da haƙƙin shub'a kenan sabanin wancan mun duke hadisi to ai mu kaga abu kuma aka fahimci wannan magana ko inda da wannan dogara abin kawai muka dogara to da sai a ce Abu Hanifa ya rinjaya wannan magana a rinjaya da magana ta akan ta domin shi wancan manduki ne kurkuru cewa akai ashhadu lijari ko ai abin da muka faɗa kenan aljaru a haƙƙo bishiru a tijari wa inda na jari to kaga nan wajen ya zama manduki wannan kuma ya zama mukumi to sai a rinjaya da wancan mandukin a wajen mukumi to da ya faɗi wannan maganar haka za a ga cewa shi ya kamata a rinjayar da maganarsa da sai muka ce mu a wajenmu milo da haini ne yadda ni wannan magana tana danganta ne da fuska guda biyu na'am
don in ta danganta zuwa fuska biyu sai muka ce ai da fuska guda biyu muka dogara mun dogara da fuskan mafhumi mun kuma dogara da fuskan manduki kuma na hadisin har ila yau ai shi hadisin da ya zo ba a nan ya tsaya ba a shu'atu fi malam yankasim din nan na'am har ila yau cewa ya da ƙarshe kuma sai ya ce fa idza surfatul hududu fala shu'ata idan dai an riga an buga iyaka to babu shi ba to a kaga wannan abun ai ya fassara mafhumin abin da yake bayan sa kenan ko inda mace aka babu shi ba a cikin abin da ba a riga an raba shi malamin fasin ko a cikin da abin da ba ba a raba ba ai abin da muka faɗa kenan ko na'am to kaga a shi kenan an raba babu shi ba kenan shi ta kuma nan ma zai tabbatar da cewa shi ma idan an buga haji iyaka abu shi ma babu shi ba kaga shi wannan matuki a ƙarshen hadisin can kuma an fahimci maganar a magumi kaga mun duke magumi sun ga hadike nan zan haka sai zama tunda abu guda biyu sun haɗu sai a rinjaya da shi kuma akan mantukin kuma yau haila shi dalilin da yasa kenan mu sai muka ce wala shi wa'atul jari shi za mu mala malikiya duk gaba ɗaya littafin mu haka za ka gani babu shi ba a ga makoci da kuma wala shi ba ta fi matsar kusur babu shi ba a cikin abin da aka riga aka raba don haka ko fili ne kuke tare da shi yanzu kuka siya tare amma da aka zo filin nan sai aka ce to an raba nan kai kai ne fiye da bangaren gabas shi ke da bangaren yamma to shi ke nan yanzu kana da ikon da za ka fi filin ka sai da filin ka ko ba gaya masa ba zai zai ce a lalle ya bata ciniki ba amma idan zai filin kuka yi ana da shi ba ba a ce an raba ba to dole ka ci domin ko ta kowane taku naka ne kowane taku na sai akwai haƙin ka a cikin kowane taku akwai haƙin ka a cikin kowane taki akwai haƙin ka to wannan dole tunda ba a tabbatar da iyaka ba to kowane sai a dole ne a riko da shi ba a cikin wannan magana shi ne ce jin ka yi bi da wannan magana da muka faɗa na cewa a nan wajen to abin zo muka ko to inda na lalwa da hani yanta ni to idan mu mu wajen mu muka ce to ai fuska biyu ne kamar yadda muka faɗa hadisi to in haka ne al'aksu fan fan akasal na fara a kasar tarjihu shin haka ne tarjihi sai zama ya juya kenan kuma da can an ce mun duki a rinjaye da shi to yau kuma mun zo mun tabbatar da mun duki da mabumi kuma to yau kuma sai a kuma komawa kuma yanzu yanzu kuma tarjihin ya koma kuma bangaren gumi da mun duki ya zama an koma an juyar da shi kenan in fihi domin a cikin sa shi wannan hadisin bayan shirbatul hududu abinda aka ce kenan fa idza zurfatul hududu na fala shu'a alasu ba idan dai an riga an buga iyaka to babu shu'a Jin.
abinda aka ce kenan jin kai bi da wannan magana da muka da muka yi wannan magana na kuma malikiya ne na wannan jala maqsuda bil hukmi wannan jihil maqsuda na karin jayar da kuma wannan mun gama da na biyu da na uku kenan to sai na hudu kuma ila yau murajjaha daga cikin murajjaha karin jayar da maqsuda bil hukmi ala siwahu na abin da aka abin nufi da hukunci karin jaya da shi a lafiya wa alisa wani sa yau abu ne aka yi sai ya zama da cewa wannan abin da aka yi an yi shi ne don a tabbatar da wani hukunci a faɗi wani hukunci dalilin da ya sa kenan sababin da aka faɗa shi kuma wancan abin da aka faɗa an faɗe shi ne ba don a bayyana hukunci ba don watakila a lasa bilin misali ne kawai misali kawai ake son a bayyana to sai ka tabbatar da wannan tunda shi dama abin da ya zo lafazin ya zo ne dama hadisin dan ya bayyana hukunci sai ka rinja da shi a bisa wancan wanda ya zo a bisa misali kawai na'am na'am wato fuskar jiha na karji tarjihan mu rinjawawan mu mu malaman malikiya na'am malikila abin da aka ciwo jibrilu aka ce hadisin nan da yake jibrilu bin nabi sallal asra na'am malaika jibril ya sallaci al'asr bin nabi da annabi idan da kullum kullum mislahu sa kad sara yayin da ino kowane abu kad sara mislahu ta zama misalin annabi sallallahu alaihi wasallama malaika jibril ya zo ya sallaci lokacin al'asr da shi a lokacin da inuwar kowane abu tana daidai gwargwaron tsawonta
na'am ku duba da wannan shi za duk mazhabubun nan gaba ɗaya suka tafi abin cewa lokacin sallar la'azar shine lokacin da inuwa ta kai tsawon mutum duk dai suna faɗa ƙari cewa tare da zillin zawali cewa lokacin da rana take tsakiyar ka ka zama lokacin mutum ba shi da wata inuwa sai yan yi tsaya ya karama a daidai kusa da kafar to wannan ita a kira zillin zawali wanda za ka bata wuce ta guda ita ce ƙarshen inuwa daga nan kuma sai dai inuwa ta ci gaba da karuwa kuma amma bari ba ta rabu kasa da wannan ba to wannan ita ake kira zillin zawali to lokacin da inuwar mutum kuma ta kai gwargwadon tsawonsa tare da ƙarin wannan zillin zawalin to lokacin sallar la'asar ta yi to
na'am wannan magana da aka faɗa ai kaga malaka jibril ya zo ya zo don ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin sallar la'asar shi ta aka yi wannan aiki na'am to su goma za ba abu hanifa da su yadda da wannan magana ba su a wajen sai suka ce ai inuwa har sai ta zama gwargwadon misalin tsawon mutum guda biyu shine lokacin sallar la'asar wato inuwar mutum ta zama ninkinsa guda biyu kenan shine karshen shine farkon lokacin sallar la'asar na'am an gane ko na'am to su kuma hujjar su hadisin da suka rawaito nan mu sai mu rinja da wancan hadisin da muka faɗa da muka faɗa na farko a bisa alallazi a bisa wannan bihi dalilul hanafi wanda dalilin Abu Hanifa ya tabbata da shi da yake faɗa yake cewa ai hukumul hadith.
hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ne faɗa yake inna ma mislukum wa mislu ahlil kitabi na'am
allazi qablakum mislu rajulin ista'jara ajira faqala man ya'mal fima bayna gudwatin ila nisfin nahari ala qiradi amilatul yahudu wato yace misalin ku kamar yadda kuke rubuta shauran ahlul kitabi kamar misalin mutum ne su furci wani mai aiki sai yace mun waye zai zo yi mun aiki daga safiya zuwa rabin rana zan ba shi kirari ɗaya na lada sau da aka yahuda sai suka ce za shi sai suka zo suka yi aikin nan sai aka ɗauki wannan kiraɗin ladan aka ba su sannan sai kuma shi wannan dai mutumin sai ya ƙara faɗa ya ce manya amal fi baina nisfin nahari ila al'asir waye zai mun aiki daga rabin rana zuwa al'asar ala kiraɗin a bisa wani kiraɗin fa amilatin nasara sai nasara suka ce su za su yi, sai suka yi sai aka ɗauko wannan kiraɗin aka ba su sannan shi dai mutumin sai kuma tambaya yake manyan amal fi bainin asiri wal magaribi waye zai zo ya aiki tsakanin la'asar da magariba ala kira dani kira ɗaya ne kai afwa a bisa cewa zan ba shi lada guda biyu fa amiltum antum sai ku fa aiki da aka yi wannan fa galibatul yahudu wan nasara sai yahuda da nasara sai suka yi fushi fa kalu suka ce malana aksaru amala me ke gare mu zamu zama mu mun yi aiki mai yawa amma ba kallo hada amma kuma aiki abin da aka ba mu laran da aka ba mu shine wani karanci fa kala sai shi wanda ya mas ya biya wannan aikin sai yace hal na kasukum min min hakikum sha'an abin da ne muku alƙawari muka yarjejena da gona tayi muku komai suka ce a'a sai yace inna ma huwa fadli utihi man asha wannan fa Allah ta ce kawai na ba wanda na ga dama saboda haka ba abin da za ku faɗa to wannan shine hadisin da su Imam Abu Hanifa suka kafa hujja suka ce idan ka dubi waɗannan lokutai da aka faɗa abin da yasa su har Yahud da Nasara suka yi complain a game da wannan abin ai saboda sun ce lokacin su ya fi tsawo amma kuma aikin da a- abin nan da aka ba su aikin abin da aka ba su ladan da aka ba su kuma kadan ne kaga kenan ashe sun nuna abin cewa mu aikin da muka yi na musulmi wanda muka yi tsakanin la'asar zuwa magarba shine mafi karanci yace to idan kana son ka samu wannan lokacin kuwa ka samu cewa la'asar da zuwa magariba ya zama mafi karanci a wakatan nan da aka kwatanta su da wancan wakatan to dole ne sai ka tura la'asar ta kai tsawon mutum ya kai gwargwadon tsawon sa guda biyu daga nan ne za ka iya aurawa ka iya samun wannan wakasi don misalin yanzu da aka ɗauka misali ko ga misali ka ce gudozin ɗin nan ka ce karfe takwas ne ka ce kuma sha biyu ita ce nisfin na hari in ka lissafa misali karfe tara goma sha ɗaya sha biyu ba awa hudu ba in ka ce wata kila daga sha biyu shi kuma zuwa la'asar shi ne wanda nasara suka yi aiki daga sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu ka ce karfe hudu shine lokacin la'asar ko in ka duba haka shi ma awa hudu ne in ka duba daga la'asar karfe hudu biyar shida ko bakwai kace za ka yi sallah kamar yanzu a yawa uku ake magana a kaga wannan shine akallu kenan ko to kaga kenan ashe a wajensu idan misali inda za ka ce su abin nan abu hanifa sai suka ɗauka cewa karfe hudu din nan watakila su a wajen su bidiyo misali yanzu muka alasa bilin misali muka shi ne watakila kadai abin da za ka iya yi ka turo wakacin nan baya yadda za ka fawa ba nasara waɗanda su zama suna da lokaci sama da abin da za ka ba musulmi domin ba haka masalan yanzu da za ka ɗauka ka ce karfe uku ne masala inda za ka lissafa ai sai su awa uku suke da su nasara wannan sai ga musulmi suna da awa hudu kenan inda da karfe uku za ka lissafa zuwa karfe uku ai zai ga awa hudu ne to su wannan abin suka faɗa sai suka ce abin da kawai za ka iya yi ka yadda da hadisin nan ya zama ya yi aiki shi ne ya zama la'asar ɗin nan ka turo ta ka ƙure wa magarba kuma abin da za ka ƙure mata magarba shi ne kaɗai ranaka inuwarka ta kai kai tsawonka ninkin ku guda biyu to idan ka samu wannan shi ne ka ƙure kenan zai zama lokacin la'asar zuwa magarba ya zama shi ne ƙwararre shi ne kadai yadda wannan aikin hadisin zai iya aiki amma ba haka ba sai a kasa gane me yake nufi to kaga wannan duk misalin da zai kawo ai wannan ala sabilin misali ne ake misali kawai ake na lokaci ba wace aka lokacin sallah ba amma wancan fa da kuru-kuru mala'ika jibril ne zai sallatar da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da inuwar mutum tana inuwar sa ko mu inuwar sa to daga dole a rinjaya da wancan hadisi a bisa wannan hadisi dalilin da yasa kenan mu mazhabin malikiya da shafi'iya duk muka rinjare da har imam ahmad bin hanbal ya cewa cewa zilli kowane abu ya zama inuwar misalinsa shi ne lokacin farkon wakacin sallar lasa sai shi abu hanifa da ya yi wannan shi ne ya faɗa shi ne ya kawo misalin ya faɗa ya ce to karin jaya da dalilin abu hanifa bihi da wannan da ya faɗa ya ce ai inna ma misalukun inna ma misalukun cewa misalin ku alhadis ko duk wannan hadisin da muka karanto shi ne ya faɗi ya taɓa shi a fi fahimi kokarin jaya da shi a cikin ifahamu fahimtar da anna awwalar cewa asar farkon la'asar da an ya tsira misalai ya zama misalinsa guda biyu kenan wa'illah kun ko ba haka ba lam yafi to wannan hadisin ba zai bayyana ba fa. in dai baka tura wakatin la'asar ya zama matsayin wannan ba to ku bayanin wannan hadisin ba zai bayyana ba. Ba za a idan gane.
ma bayna salatul asr domin abin da yake sal abin da yake tsakanin sallar la'asar wal wani magaribi da magariba ya shiryar na'am aqallu shi ne aƙallu min ma ya jiri shi ne mafi karancin abin da ya gudana da Bayanin abin da ya zawali.
gudawa suka yi da kuma abin da wancan nasara suka yi bayna zawali shi ne mafi karanci tsakanin zawali wa salatul da asr kuma sallar la'asa wala yasu fi suwa in haka ne ko ba zai inganta ba a cikin wani wannan hadir fajiri haisani na'am ba zai yiwu ba a ce za a yi domin kwace kuma yau lokacin sallar la'asar din zuwa magarba kuma ya ji daga zawali zuwa la'asar to haka ne hadisin kuma ya zama akwai rikici a ciki kenan
na'am jawabu domin na su ganin tsawon aikin da suke yi ne ya sa suka yi suka yi wannan maganar aiko to shine jawabu na mu jawabin mu bi awwalil sai hukumi muka ce ai na farkon can alhukumu kusida ai wancan wanda malaika jibril ya yi salati annabi sallallahu alaihi wasallam dama hukuncin sallah ake san annuna annabi sallallahu alaihi wasallam to daga annabi hukunci ne da shi wa za wannan ko maganar da muka yi kuke ta bayani a wannan hadisin li darbi maganar ne ai buga misali ne kawai ai na'am buga da rido kuma yakan zo irin wannan a zo a buga irin misalin irin wannan ba kuma lalle lalle magana da aka faɗa ana nufin hukunci da shi ba
na'am alhamdulillah Allah ya sa wannan shine wanda muka magana kenan akan